إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاشدة قوتر ربيع الثاني hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da ɗaya ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawa dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam wallafar doktor kardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 22 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna cikin bayani ne akan ainihin wato abin da ya shafi yanka wanda mun karanta hikimar ambatan Allah lokacin da za a yanka sannan kuma mun tattauna game da yankan ahalul kitab wanda su ne yahudu da nasara shin idan ahalul kitabi ba yahudin yayyanka kuma ba ko ba nasari yayyanka a iya cin wannan naman ko ba za a ci ba to mun tattauna akan wannan wanda kusan hujja a karkashin wannan shine al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum to daga nan kuma sai malai kawo mana mas'alar abinda ake yankawa dan coci ko abin da ake yankawa su ainihin yahudu da nasara suke yi don idinsu da suke yi ko duk shekara ko duk bayan wani wata ko duk wata rana in ta zagayo cikin idin da suke yi to dabbar da suka yanka don wannan sai muka ba da misali kamar ainihin abincin kirsimeti ko kuma naman da suka yanka na kirsimeti a ci ko ba za a ci ba to shi ma mun ji tattaunawar da malayi kawo da maganganun malamai game da cin ko rashin ci wanda shi imam malik kusan ya kawo wata magana yake cewa an tambaye shi game da yankan ahalul kitabi da suke yi a idinsu kamar ainihin wato kirsimet ko wato kirsmas da kuma ainihin abin da suke yi don cocinsu ya ce to ni dai ina karhanta shi ba zan haramta shi ba to mun karanta wannan sannan sai muka karanta kuma wata gaba ita ma mai mahimmanci game da abin da suka yanka ko abin da suka yanka wato ta hanyar da ta saba wa irin yankanmu misali su yanka dabba ko su ainihin kashe dabba ta hanyar wato yi mata shokin da wato wutar lantarki maimakon kila yanka da muka saba kawai shikenan shokin aka yi mata kawai dabba sai ta mutu kuma da hakan su suke sarrafawa su ci to shin wannan yankan ko wannan dabbar da aka kashe ta ba ta irin yankan da muka sani ba na shari'a kawai shokin aka yi mata aka sa mata electric shokin wannan ne ya kashe ta za a ci ko ba za a ci ba to shi ma mun tattauna muna cikin tattaunawa kuma ainihin wato lokaci ya cin mana a ƙarƙashin matsalar dai ya ce sharaɗi ne shin sharaɗi ne yankansu sai ya zama irin yankanmu da abu mai kaifi kuma an yanka dabbar a wuya da yawa daga cikin malamai sun sa wannan sharaɗin cewa lallai ba za a ci naman da ahalul kitabi suka kashe dabbar ba har sai sun zama sai ta zama hanyar da suka kashe ta irin hanyar da muke kashe dabbobinmu ne ta hanyar yankawa da abu mai kaifi kuma a wuya amma wasu daga cikin malikiya sun ba da fatawa cewa wannan ba sharaɗi ba ne tunda an ce wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum to ko ta wace irin hanya suka bi suka yanka dabba matukar su a addinin su ya halatta su tun ma ya halatta mu ci ko da kaga kenan a wannan fatawar ko da electric shocking din suka yi wa dabba ta mutu sun ɗauki wannan a matsayin sun yanka dabba addinin su suna ci eh to shikenan mu ma wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum alqadi ibn al-arabi a cikin tafsirin ayat suratul ma'ida yace wannan dalili ne kai tsaye da ke nuna cewa farauta da abincin ahlul kitab daga daɗaɗan abubuwan da Allah ta'ala ya halatta su to halal ne saki ba kaidi ubangiji subhanahu wata'ala ya maimaita hakan ne don ya ɗauke shakku ya kawar da dukkan wani cece kuce ya kawar da dukkan wani gurɓataccen tunani wanda wannan zai bayu zuwa ga aita doguwar magana shi kansa yake cewa ainihin wato alƙadi ibn al-arabi ya ce an tambaye shi game da abinda kirista ya kashe ma'ana ya kama wata kaza kawai ya murɗe mata wuya ko ya shaƙe ta ta mutu sannan ya dafa sun za a iya cin wannan naman kazar tare da shi wannan ba nasaran ko ba za a iya ci ba to shine ibn al-arab ya ce ni kuma sai na ce to ukalu a iya ci li'anna haɗa amuhu domin ita wannan kazar duk da murɗe mata wuyaye ko shaƙe ta yayi abincinsa ce to idan har abincinsa ce kuma ba shi kaɗai ba har malamansa su ma ana iya yin wannan su ce ka duba wani wanda yake wato wani mai zuhudu ko mai gudun duniya ko wani mai ibada cikin wato cikin addinin nasu yahudu da nasara kaga in an yi wa dabba irin wannan shi ma yana ci to tun da abincinsu ne abincin malamansu ne abincin masu ibadarsu ne to ko da ba a yanka irin namu ba ubangiji ta'ala ai ya halatta mana abincinsu to tun da ya halatta abincinsu babu kaidi mutlaƙan to za a iya ci wa kullu ma yarawnahu halalan fi dinihim duk abin da suke ganin halal ne a addininsu addininsu ya halatta musu wannan abin to mu ma halal ne a gare mu sai fa inda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su suka ce addininsu ya halatta kaza Allah ta'ala ya ƙaryata su ya ce addininsu bai halatta musu haka ba tunda har suna ba mu matansu ma'aura kuma bayan sun ba mu matansu mun aura kuma har mu zauna da su rayuwar aure kuma mu yi zamantakewa ta auratayya da su kuma mu yi kwanciyar aure da su to ya kuma a ci yankan da suka yi ba za a ci ba ai ci bai kai kusanta ta aure ba a wajen halacci ko haramci wannan shine abin da shi alqadi ibn al-arabi ya tabbatar to qala al-muallif rahimahullah zai sake kawo mana wata magana ce ta shi ainihin alqadi ibn al-arabi wa qala sai ce fi mawdhi'in thanin a wani guri na biyu kuma shi alƙadi ibn al'arabi ya ce ma a kaluhu ala gairi wajihin zakati kalkhanak wa haɗimin ra'as ai bi gairi ƙasdi tazkiya mai tatun haramun ibn al'arabi ya ce amma abinda suka yanka ba ta fuskar da shari'a ta ba da dama a yanka dabba ba kalkhanak kamar makare ta suka yi suka shaƙe ta wa haɗimin ra'asi ko suka rugurguza kanta aka ɗauki wani abu aka rugurguza kan ba yanka ta aka yi ba ko kuma aka fasa kan nata fasa kan nan da aka yi kawai sai ta faɗi ta mutu ai bi gairi qasdi tazkiya amma fa ba da nufin suna nufin sun yanka ba da yin hakan mai ta tunto wannan abin da ya mutu ta wannan hanyar mushe ne haramun kuma haramun ne a ci ko da an ga su sun ci amma ba ta irin hanyar da ko ta fuskar da aka ce a iya yanka dabba ba kamar inda suka makare ta kamar inda suka fasa mata kai kuma su ma ba da nufin yanka suka yi ba kawai sun yi mata haka to kamar yadda su ma bai halatta su ci ba mu ma bai halatta mu ci ba a koma cikin ahkamul qur'an na ibn al-arabi mujalladi na uku shafi na 82 zaka ga wannan magana yace wala tanafa bainal qawlain babu cin karo tsakanin waɗannan maganganu guda biyu domin ibn al-arabi ya ga mun karanta maganganunsa guda biyu akwai magana da muka yi satin da ya wuce akwai kuma wannan maganar to kakka ga kamar maganar da aka yi satin da ya wuce da ta wannan satin wanda muka karanta yanzu kamar akwai cin karo sai malai ce wala tanafa bainal qawlaini babu cin karo ba tufka da warwara tsakanin zantutukan guda biyu fa innal murada domin abin da ake nufi anna ma yarawnahu muzakkan indahum duk abin da suke ganin sa yankakke a wajen su ma'ana su suna ganin an bi wannan hanyar su a wajen su sun dauki wannan abin yanka hillul lana akaluhu to cin wannan abun ya halatta a gare mu duk wata hanya da suka bi suka kashe dabba wanda su a ganin su in sun bi wannan hanyar sun kashe dabba su a ganin su yanka suka yi to wannan ya halatta mu ma mu ci wa in lam takun zakatuhu indana zakatan sahiha ko da mu a gurin mu irin wannan hanyar da suka bi ba yanka bane ya ingantacce na fata an fahimta ko da hanyar da suka bi wajen yanka dabbar ko kashe ta mu a gurinmu ba hanya ba ce ingantacciya da ake bi wajen yanka dabba amma su sun gamsu da wannan hanyar suna ganin ta ingantacciya ce kuma sukan yi haka su kashe dabba ta wannan hanyar kuma su ci da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ma la yarawnahu muzakkan indahum la yahillu lana abinda kwa su karan kansu sun yadda suna gani a addininsu wannan ba yanka ba ne su ma a wajensu to shi ma ba zai taɓa halatta a gare mu ba ko da an samu wasu masu kunnen kashi a cikinsu suna ci Allah ya sa an gane wannan karatun da shi yasa yace babu cin karo tsakanin wannan da na satin da ya wuce wal mafhumul mushtarak lizzaka abinda za a fahimta tsakanin waccan maganar da wannan lizzakati magana ce ta yanka yankan kawai huwal qasdu wanda shi yankan nan shine huwal qasdu ila izhaqi ruhil haywan shine nufin ko niyyar wato fitar da ran dabba bi niyyati tahlili akalihi da niyyar halatta cin wannan dabbar to in dai su ma sun yi wannan sun fitar da ran dabba da niyyar wannan kashe tan da suka yi halatta musu cin dabbar kenan wa ta'amul ladina utul kitaba illul lakum wa hadha huwa madhhabu jama'atul jama'atul malikiyya malai ce wannan shine mazhabin wasu jama'a ko wasu malamai a cikin malikiyya wa ala dawi ma zakarna a ƙarƙashin hasken abin da muka, muka ambata na ariful hukuma to anan ne kuma za mu san hukunci fil luhumil mustauradati game da naman da ake shigowa da shi daga ƙasashensu shi ne almustaurada naman da ake importing kaga an shigo da ainihin wato abinan kaji a yanke an daskarar da su da ƙanƙara ko an yi silin ɗinsu an shigo da su cikin akwatuna ko nama na sa ko na wata cikin dabbobi wanda aka sarrafa shi aka yanka a can aka taho to sai ce a ƙarƙashin abin da muka ambata to daga nan za mu gano ina hukuncin irin naman da ake shigo mana da shi daga ƙasashensu shine ainihin alluhumul mustaurada naman da ake importing a shigo mana da shi min indi ahlul kitab kuma naman nan daga ƙasashen ahlul kitabi ne yahudu da nasara kaddajaj kamar kaji ba wai a kawo mana nan da su da ransu a kawo mana su da ransu mu yanka da hannunmu ba su a can suka yanka su suka yi packaging ɗinsu sai kuma aka yi importing wani ya je ya ainihin ya yo da su ya shigo da su cikin ƙasanmu to ina hukuncin cin irin wannan ko sauran ainihin wato nama da suke sarrafawa su yi packaging ɗin shi ko kuma ainihin ai importing ɗinsa zuwa ƙasashenmu amma fa daga ƙasashen ahalul kitabi yake walhumil baƙar da naman shanu walganam almahfuza da kuma naman ainihin wato tumaki da awaki wanda aka yi preserving wanda aka daskarar da shi aka sa shi a cikin abin da ba zai lalace ba shine almahfuza mimma qad takunu tazkiyatuhu mukhalifatan li ahkami shari'atina wanda zai iya yiwuwa hanyar da aka bi wajen yanka wannan kajin ko shanun ko tumakin da awakin ya sha bamban ya saba da irin hukunce-hukuncen shari'ar mu ƙila su ba kwantar da dabba suka yi aka sa wuka a wuyanta aka yanka aka cire makogo aka yanke makogoro aka yanke ainihin wato almare wannan magudanar ruwa da jini da abinci da kuma alwadajai jijiyoyin nan guda biyu ba su ne makaranta a baya in mutum zai yanka su ake so ya yanke ba to sai ya zamanto ko da muna da labarin cewa irin hanyar da suke bi wajen yanka kajin nan da suke ake shigo mana da su ko naman da ake shigo mana da shi ya bambanta ya saba da irin hukunce-hukuncen ainihin irin yankanmu da shari'ar mu fama damu ya'tabiruna hadha halalan muzakkal fama damu matukar dai ya'tabiruna hadha suna la'akari da wannan naman halalan a matsayin halal su a wajensu muzakkan a matsayin yankakke su a wajensu fa huwa hillul lana mu ma ya halatta a gare mu illa iyaka ba za ka ci ba wannan kuma daban ne ko da wani musulmi ne ya yanka ba ka ce ba ka ci ba ka yi laifi ba na ba ta gane Allah ya sa ana gane abinda malam yake fara fa huwa hillul lana yace dan haka wannan naman da ake importing a shigo mana da shi ya halatta a gare mu bisa abinda muka karanta wafqa umumil aya daidai da ganewar wannan aya ta wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum duk fa a cikin fadin wannan ayan ne ma wannan tattaunawa take wa da'amul ladina utul kitaba abincin ahalul kitabi hillul lakum halal ne gare ku wa hadhal hukumu irin wannan hukuncin muhimmun yana da matukar mahimmanci saninsa lil muqimina musamman ga mazauna fil bilad a cikin irin garuruwan da allati la yatawaffaru fiha muslimuna wanda musulmai ba sa sa himma ba sa karkatar da himmarsu a cikin irin wannan garuruwan ko kasashen yashrafuna alal mazabi su samu damar yin yanka ko dai musulmin sun yi sakaci ko kuma sun nuna halin ko in kula mayankar ta waccan kasar inda suke zaune a cikinta ahalul kitabi ne suke aiki a wannan mayankar abbatuwar musulmi sun ki su mai da hankali su shiga ciki su zama su ne masu yankan sai ya zama ahalul kitabi ne suke wannan yankan to kaga mutanen ko kuma kasar akwai musulmi amma waɗanda ba musulmi ba su suka fi ƙarfi suka fi yawa har ta harkar yanke-yanke duk a hannun wanda ahalul kitabun yake wanda musulmi ba yanda ya iya to kaga musulmin da yake zaune a cikin irin wannan kasar kaga wannan karatun zai masa amfani kar ya dinga samun shakku gashi yana so ya ci nama amma fa waɗanda suke yanka naman ahalul kitabi ne to ya san ga wata aya da Allah ta'ala ya bada wannan damar wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum أو يوفرون اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية أو يوفرون اللحوم المذبوحة ko kuma ba sa iya himmantuwa zuwa ga samun damar wannan nama wanda aka yanka shi ala ɗariƙatul islamiyya ya zama an yanka shi ta hanya irin ta musulunci ko dai musulmin ba su da damar su yi haka ko kuma yufirunan luhumar mazbuha suna da damar da za su iya yanka yanka irin na musulunci amma ba su yi ba sai waɗanda ba su ba suka yanka fal asulu asali dai an yi harisal muslim shi musulmi yayi matukar kwaɗayi almultazim alal halal wanda ake sanya lazumci cin halal alkhalis tsantsa alladhi la yashubuhu sha'iba wanda wata gurbata bata gurbata da shi da ita halal wato halal zalla din ba ma'ana asali an yi harisar musulmul multazam ko multazimu alal halal alkhalis wato abin da ake so asali shine musulmi ya iya bakin kokarinsa ya lazumci samun ainihin halal zalla wadda ba a samu cakuɗe ɗeniya da haram a cikinta ba kawai abin da ake so musulmi ya iya bakin kokarinsa kenan amma al-luhumul mustawradati min biladi min biladi shiyu'iyya ko shiyu'iyya amma game da naman da ake importin ɗinsa ake shigowa da shi daga ƙasashen communist communism su ne shiyu'iyya ma'ana ɗan gurguzu irin naman da ake shigowa da shi ƙasashen musulmi daga irin ƙasashen 'yan gurguzu wanda su ba Allah a cikin al'amarinsu ba addini to shin wa'annan a iya cin kaji ne aka yi importin ɗinsu aka shigo da su amma sai muka fahimci daga ƙasar da ake zuwa da su ƙasashen nan ne na communism wanda suke yin tsarin gurguzu ba Allah ba addini to yanzu a can baya mun karanta naman da ake shigowa da shi daga ƙasashen ahalun kitabi mun ce ya halatta ko to amma naman da ake shigowa da shi daga ƙasashen 'yan gurguzu fa su ne ainihin wato shiyu'iyya fala ya juzu tanawulu ha bi halin baya halatta ta'ammuli da cin wannan naman a kowane hali duk yadda naman ya yi sauƙi duk yadda ya arha duk yadda ya zamanto a wadace cikin gari to baya halatta a ci naman da aka yanko shi aka yi preserving ɗinsa aka yi packaging ɗinsa daga ƙasashen 'yan gurguzu ya shigo ƙasashen musulmi ba za a ci ba li'annahum laisu ahla kitabin domin su ba su yarda da kowane littafi da aka saukar daga Allah su ba sa cikin ahlul kitab aƙalla wa'ancan muna da kusanci da su saboda sun yarda da wani annabi cikin annabawan Allah sun yarda da wani littafi cikin littafan Allah to su wa'annan ba su yarda da wani addini ba ba su yarda da wani littafi ba ba wani annabi da suka yarda da shi kawai su ɗan gurguzu ne to ba baya halatta ce wahum yakfuruna bil adiyani kulliha su aqida yan gurguzu sun kafirce wa kowane irin addini kiristancin masu ba yin su suke ba ba wato judaism hinduism da waye duk ba sa yi ba duk ba su yarda da su ba sun kafirce wa kowane irin addini to wayan nan ba za a ci abinci ko naman da aka shigo da shi a yanke daga kasashen su ba wa yajhaduna billah sannan suna ma musu game da samuwar Allah su ba su ma yadda akwai Allah ba wa risalatihi jami'an da manzanci da aikin Allah gaba ɗaya duk ba su yadda ba da haka wannan dan wani sassauci da za a samu dan a iya samun cin naman su duk sun rufe kofa ba su yadda da kowane littafi ba ba su yadda ma da Allah ba ba su yadda da kowane addini ba illa idza khassasu laha fi'atan min almuslimin taqumu bi zabhiha sai dai fan ana da wato labari ta sahihiyar hanya authentic magana cewa sun keɓanci wasu musulmi su suke ba wa yanka akwai labari sahihi cewa su 'yan communism ne 'yan gurguzu ne amma suna daga cikin hanyoyin kasuwancinsu suna shigo da nama yankakke ƙasashen musulmi amma ana da labari cewa sun waro wasu musulmi suka ɗora musu nauyin su dinga yankawa to an samu wannan labarin dama ai anan gabar waye yanka ai anan magana take inda rigima take waye ya yanka to sai aka samu labari shi dai naman daga ƙasar yan gurguzu yake wanda ba addini su amma waɗanda suka yankan musulmin cikinsu ne suka wara suke yankawa sai a yi packaging ɗinsa sai su yi tallata wa duniya kuma ƙasashe su dinga siya to in an samu wannan kaga ya halatta a ci duba da waɗanda suka yankan mafhum zabihatul majus to sai kuma majusawa su ba kiristoci bane su ba yahudawa bane to ina hukuncin yankan maguzawa ko majusawa wa mamma tsalahu da wanda yake kama da shi ba majusi shin idan ba majuse yayyanka ko wani wanda suke da kamanceceniya da shi a iya ci ikhtalafa ulama'u fi zabihatil majus malamai na addinin musulunci sun tattauna sun yi sabani game da a iya cin yankan ba majuse ko ba za a ci ba fal aktharuna mafi yawan malamai yamna'una min akaliha sun hana a ci naman da ba majuse ya yanka mafi yawan malamai fatawarsu shine baya halatta cin naman da ba majusa ya yanka me yasa li'annahum mushrikuna domin su ba ahlul kitabi bane su ma mushrikuna mushrikai ne wa qala akharuna amma fa wasu malaman sun ce hiya halalun abin wato naman ahlul majuse halal me yasa suka ce li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sinnu bihim sunnata ahlil kitab ku yi musu sunna irin sunnar da kuke wa ahlul kitab ku ɗora su a kan irin sunnar da kuka sunnanta wa ahalul kitab to idan an sunnanta musu irin sunna ahalul kitab su ku ahalul kitabi wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin waɗanda aka ba wa littafi cikin yahudu da nasara halal ne gare ku to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi sunnantawa ba majusi majusawa irin sunna ahalul kitab kenan za a iya cin yankansu wannan shine hujjar waɗanda malaman da suka ce a iya cin yankan ba majusi a koma ƙasa rawahu malik fil muwatta wannan hadithin na sinnu bihim sunnat ahlil kitab imam malik ya ruwaito wannan hadithin fil muwatta a cikin muwatta mujalladi na ɗaya shafi na 278 wa anhu shafi'i fi musnadi haka imam shafi a cikin musnadinsa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tara haka albazar a cikin musnad ɗinsa shi ma shafi na ɗari wato mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da hudu haka abdulrazzaq a cikin almusannaf fi ahlul kitab shi ma ainihin wato hadithi na wato dubu ɗari da ashirin da biyar shi ma ya rawaito wannan hadithin wabnu abi shaiba fi zaka haka ibnu abi shaiba a cikin azzaka shi ma hadithi na dubu goma da ɗari ainihin wato bakwai da sittin da biyar haka imamul bai haƙe cikin jizya wato hadithi na dubu goma sha takwas da ɗari hudu da talatin da hudu an umar wanda maganar sun ruwaito hadithin daga umar wa ma wara da min tatimmatin li hadith amma abin da ya zo na ƙarashen wannan hadithin ghaira nakihi nisa'ahum wala akili zaba'ihahum falam yasiha inda al-muhaddithin akwai ƙarashen hadithin cewa ku sunnanta musu irin sunnan ahalul kitabi amma kada ku auri matansu kar ku ci yankansu to wannan ƙarin ko wannan ƙarashen kar ku auri matansu kar ku ci yankansu wannan bai inganta ba a wajen malaman hadisi iya inda ya inganta shine sinno bihim sunnata ahalul kitab amma kar ku auri matansu kar ku ci yankansu wannan bai inganta ba وقد قبل الجزية من مجوس هجر sannan daga cikin hujjarsu su malaman da suka ce a iya cin yankan ba majuse suka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga majusawan hajar wani gari ne da ake kira hajar su ma an yanka musu jizya kuma sun dinga kawowa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya dinga karba na fata an gane wannan shi ma imam al-bukhari a cikin aljizya wal muwada'a ya rawaito wannan hadisin hadisi na 3157 hadisin abdurrahman bin au wa qala ibn hazm haka ibn hazm fi babi tazkiya a babin yanka fi kitabihi al-muhalla a cikin wannan babban littafin mashhurin littafin nan nasa muhalla yake cewa wa innahum haƙiƙa su ahalu kitabin su ma majusawan ahalu kitabin fa hukumuhum ka hukumi ahalul kitab ibn hazm yace dan haka hukuncin majusawa daya da hukuncin ahalul kitab fi kulli zalika a cikin dukkan wannan abin da ake tattaunawa a koma can ƙasa al-muhalla mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da hamsin da shida ibn hazm yace malai yake cewa wala raiba babu kokonto anna qaula ibn hazm lahu waznu wannan magana ta ibn hazm tana da nauyi tana da karfi ita ma tana da irin ma'auninta wa huwa hujjatun fi hibzin nusus kuma wannan magana ta ibn hazm hujja ce wajen kare nassosi wa ma'rifatu tarikil milal wan nihal da kuma sanin tarihin al'ummomi da al'adunsu. Waƙad nassal Baghdadi, haka al-Baghdadi ya nassanta ya yi bayani fi kitabihi a cikin wani littafinsa al-Firaq al-Farqu bainal Firaq sunan littafin kenan al-Farqu bainal Firaq to a ciki al-khatibul baghdadi yake cewa annal majusa ai su kansu majusawan yadda'una nubuwata yaz'umuna yadda'una nubuwata zarasta zarashta su kansu majusawan suna kilemin suna da'awar annabtar wani a cikinsu da ake kiransa zarasta zarashta to idan har ya tabbata suna da'awar a wani annabi a cikinsu mai suna zarasta ko zarashta to ashe su ma kenan kaman ahalul kitabi kenan suke su ma sun yi imani da wani cikin annabawa kenan ka duba safa wato shafi na 279 wa ayyada zalika ba'dul ulama ba'dul ulama islam wasu daga cikin malaman musulunci sun karfafi al-muhdathin wato modern islamic scholars wato malamai wayanda suke al-muhdathin al-muhaddathin ko al-muhdathin wayanda suke modern islamic scholars ma'ana malamai wayanda suke na zamani su ma sun karfafi wannan maganar al-muttali'ina ala thaqafatil qadima waɗanda suke yin research suke yin bincike game da wato thakafa wata wayewa da aka taɓa samu a dacan ka maulana abil kalam azad fil hind maliki ta kaman wani mutum wato wani da ake kiransa abil kalam azad a ƙasar india da kaman wannan maganar su ma duk ana suna in ka tattara suna goyon bayan cewa a iya cin yankan ba majuse kamar yadda ake cin yankan ahlul kitab duba da hujjojinsu su ba da suka kawo su kuma wayancin na farko suka ce ba za a ci ba domin su mushrikai ne abincin kuma wayanda aka ce a ci da yankan wayanda aka ce a ci ahlul kitab wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum su kuma majusa ba sa cikin ahlul kitab dan ba su imani da wani littafi ba ba su da wani annabi da suka yarda da shi to amma cikin tattauna waɗannan sai suka ce to ai annabi ya ce sunnu bihim sunnata ahlul kitab an ce duk da cewa hakan duk da hakan an ce ai sunnan ai musu dora su akan sunna irin ta ahlul kitab sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga majusawan hajar sannan ibnu hazm yake cewa kuma ai su ma za a musu hukunci irin hukuncin ahlul kitab domin su ma an ce sun taba suna da'awar sun yi imani da wani annabi da ake kira zarashta ko zarasta to kun ji da yadda malamai suke tattaunawa wajen fitar da masa'il a iya ci ko ba a iya ci ba da haka sai ka kalli hujjojin idan hujjojin wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum idan ya tabbata majusawa ba sa cikin ahlul kitabi ba za a ci yankansu ba idan ya tabbata suna cikin kunshin ahlul kitab ko ana musu hukunci irin hukuncin ahlul kitab idan ba majuse yayyanka za a ci za a ci mafhum to sai kuma wasabi'una inda abi hanifa ta ahla kitabin aidan shi kuma malam ibn abu hanifa yace sabi'awa su ma ahlul kitabin ne ahlul kitab ne aidan a wajen shi abu hanifa yana ganin sabi'awa su ma ahlul kitab ne dan haka idan ba sabi'e yayyanka musulmi zai iya ci ka duba lamba ta ɗaya a can ƙasa ya ce minal bahithina fi asrina man yalhaqu bil majusil wathaniyyin al akharin kal barahima wal buziyyin wa nahwihi wa yara annahum kanu ahla kitabin faqaduhu bi tul al amad unzur tafsir al manar yace minal bahithina daga cikin masu research masu bincike fi asrina a wannan zamanin namu man yalhaqu bil majusil wasayniyin al akharin akwai wanda ba ma majusawan ba cikin banda majusawan akwai wani cikin masu bincike na zamani da yake riskar da barahima hinduism da kuma buziyin buddhism su kuma masu bin addinin buddha da kuma masu bin addinin hindu akwai cikin wato masu bincike na zamani wanda yake ganin da barahima da buziyin duk gaba ɗaya za a iya riskar da su da majusawa da makamantansu wayara shi wannan mai binciken irin na zamani yana ganin annahum kanu ahala kitabi su ma ahalul kitabi ne su ma suna daga cikin ahalul kitabi faqaduhu rasa littafin nasu suka yi bi dulil amad saboda tsawon zamani saboda Allah ta'ala ya ce babu wata al'umma face ya aiko mata da manzo ɗaya kenan sannan kuma babu wani annabi da ya zo ba a littafi kowane annabi da littafi ya zo an aiko shi da littafi sai dai sanin ya sunan kowane annabi ba kowane annabi Allah ya bamu labari ba ba kowane littafi Allah ya bamu labari ba amma in ka koma cikin waɗancan ayoyin babu wata al'umma da manzo bai zo mata ba wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitab wannan alkitab din ya game kowane littafi da aka babu wani annabi da ya zo hannu biyu da littafi ya zo kuma babu wata al'umma da ta rayu ta wuce ba a aiko mata manzo ba to sai dai su waɗannan sauran waɗanda ake ganin kamar ba ahlul kitabi bane shi wannan mai binciken na zamani ya ce su ma ahlul kitabi ne kawai matsalar da aka samu zamani ne ya tsawo suka rasa littafin nasu na fata an gane ka duba tafsirul manar mujalladi na shida shafi na 153 da kuma ainihin wato shafi na 154 fi tafsiri aya a ƙarƙashin tafsirin ayar wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wannan da muke ta tattauna a kanta fassala fi da'amil wataniyina wa nikahi nisa'ihim wa annahum ganimatul lana yayi bayani game da abincin alwataniyin wa nisa'ihim wato abincin irin waɗannan da kuma auren matansu wa annahum haƙiƙa su ganimatan lana ganima ce a wajenmu da fatan gane yanzu kaga shi a wajen abu hanifa as-sabi'u wato sabi'awa su ma ahlul kitab wanda sabi'awa an tattauna game da suwaye sabi'awa amma dai cikin maganganun da zaka koma ko cikin ibnu kathir ka koma za ka ga su ne waɗanda ba su da wani addini ba su yadda da wani littafi ba ba wani manzo da suka yadda da shi ba kaza ba kaza za ga wayannan su ake kira as-sabi'un qa'ida mala yace ga wata qa'ida ma za ba anna la nas'alu anhu abinda ya buyar mana kar mi tambaya a kansa an kawo nama baka san daga inda yake ba kawai ka ci ba a san tambayar kwakwa yasa Allah ta'ala ce ya yi wallazina amalu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ce za ku yi tambaya akan komai da komai akwai abin da an muku bayani ran ku taɓaci zai hankalin ku tashi zai a kawo nama ka daɗe haƙorinka bai ɗan wasa nama ba ya gasu malam ya sha kayan haɗi kuma ka tsaya ka dinga ya aka yi waye yanka waye yanka ilan an ma bayani ka ji inda sos ɗin yankan yake kila kuma sai dai ka hakura to shi yasa ma gaba anna abin da ya buyar mana fala nas'alu anhu kar mu tafi tambayar daga ina yake kawai nama ka je yanzu duk wanda kake zuwa ka siyo nama ko ga mai kilishi ka siya ko ga mai balangu a bakin titi ka siya ko ga mai tsire ko kuma ka je wajen mai danyen nama tambayar da kake a ina ya siya abbatuwa waye ya yankan kawai kenan kawai ka ga nama ka siya kawai ka zo ka ci in ma kana kokonto ai mun karanta a baya kana da wani shakku kai in ka zo kana ganin ba ai bismillah ba kai kai kenan duk naman da zaka ci ka ce bismillah shikenan ka ci shine ma'ana ma gaba anna la nas'alu anhu ka ji addinin musulunci wala ba ya san tone-tone da kwakule-kwakule walaisa alal muslim ba lallai bane akan musulmi an ya tsala ya yi tambaya amma gaba anhu game da abin da ya buyar masa abin da bai gane shin wannan naman na halal ne ko ba na halal bane kai fa kanar tazkiyatu ya ce sai ya tambayi yaya aka yankan ta wuya aka yanko a tsaye aka yanka ko kuma a an yankan sannan wanda ya yankan ya yi bismillah sannan ya yanke makokoro ya yanke wuyo jijiyoyin nan nan ko kawai da aka fara yanka danna shi aka yi a cikin ruwan zafi kamar yadda an kaje gurin yanka za ga ana dan yin haka kawai sai a jefa shi cikin tafasashen ruwa shin haka aka yi ba a tilasta maka cewa sai ka yi tambaya ba wa halistawfat shuruduha shin sharaɗan yanka dukkan su sun cika amla ko ba su cika ba wannan tambayar kaga sai dai ka haramta wa kanka cin kowane irin nama yanzu ka je wajen mai tsire ya kakkafe shi a jikin tukuba ka je ka dinga yi mai wannan tambayar shi ma yana da wannan amsa ka ce to ala gafata malam tsiran nan nake so na dubu biyu yana murna za ka yi mai ciniki ka ce to amma fa ina da tambayoyi tambaya ta farko ya aka yanka wannan naman da ka siyo kai tsire da shi sannan kai ka gamsu dukkan sharuɗan da aka ce a cika da yanka ya cika in ba ƙarya zai wa waye bai sani ba shi ba ko? abin da kan yace bai sani ba kuma kai ka sa wa kanka ka'ida sai ka ji wa ya yanka kuma sai ka ji an cika sharuɗan yankan a yana jin za ka karaɗe garin nan baka ci nama na fata gane wahal shin wai wannan naman zukirasmullahi ala zabiha an ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka wannan dabbar aw lam yuzkar ko ba ambata ba wanda ya saka wannan tambayar bal kabar irin wannan tambaye tambaye kullu ma gaba anna duk abin da ya buya ba a gab idan ma a shi yasa malam Bahaushe yake cewa wai abin da ido bai gani ba menene tsafta ce yanzu wani abincin da kake ci da wani kosan da kake karbowa da wata awarar da kake ci in kai kaga mai awarar kuma kaga yadda ake yin awarar kai zaka ci kenan kawai shi ciki ba ruwansa kawai in ya shiga duk zai ware mai kyau mara kyan ya ajiye ma shi a inda kake abin nan in ka je ka zubar da shi na ba ta gane tabi da haka duk al'amura haka suke ma gaba anna fala nas'al anhu ka zo za ka ci waina ka ce wace ce ta yi waina ya ake ta yi waina ya ake kaza kaza wannan tambayoyin ka ce za ka yi ba za ka ci a ba da yawa kullu ma gaba anna mimma zakkahu muslim duk abin da ya buya mana daga irin abin da musulmi ya yanka walau jahilan ko da musulmin nan jahili ne au fasikan ko da fasiki ne au kitabi ko kuma ahalul kitabi ya yanka fa halalun akaluhu cin sa halal ne kenan kawai ka tsaya iya nan wa qad zakarna min qabl ai tun a baya mun ambaci hadith al-bukhari hadithin da imam al-bukhari ya ruwaito anna qauman wasu mutane sa'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce inna qauman wasu mutane ya tuna na laham sukan zo mana da nama a yanzu kawai kaga katon faranti na mai sai da nama from nowhere kawai yawo yake mai saya yake so ko kaga kan kan kan awaki yanka su aka yi kan akuyan ne ko kan kare ne ko wani an babbake shi an bare bakin gashi nan an sako shi a kai inna qauman wasu mutane ya atuna na billaham shin naman nan mushe yake su zo su gididdiba shi su siyar a yanka ake waye ya yankan an cika ka'idar yankan ko ba cika ba mu dai mutane sukan zo mana da nama la nadari ya ma'aikin Allah ba mu sani ba a zaka rusmallahi alaihi shin an sun ambaci sunan Allah a yankan naman amla ko ba su yi ba faqala alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya ce sammullaha alaihi antum wa kudu ku ku ambaci sunan allah ku ce a shi kenan ba an wuce gurin maimakon ka tsaya wa'yancan tambayoyin wanda wannan tambayoyin ba amsa su kuma wannan tambayoyin su haramta maka abin da allah ya halatta ma shi kenan kana da taba ba kai in ka zo ci ka ambaci sunan allah kenan wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito cikin az-zaba'ih hadisi na 5,507 hadisin ummul muminin aisha alal ulama malamai suka ce fi hadal hadith a cikin wannan hadisin na uwar muminai aisha dalilun dalili ne ala annal af'ala da ke nuna ayyuka wa tasarrufat da dukkan wani tasarrufi tuhmalu ala halis siha to akan gina shi ne akan halin lafiya wa salama da kubuta ma'ana dukkan wani aiki ingantacce ne lafiyayye ne hatta ya kuma dalilun har sai an samu wata hujja ko dalili alal fasad da ya nuna wannan aikin ɓatacce ne wannan tasarrufin gurɓatacce ne walbudulan da kuma ɓaci in ba a samu dalilin da ya nuna annal wato alal fasad akan gurbatar wannan abun wal budulan da bacin sa ba to asali kawai kana kan asali kenan kawai wannan shine abin da malamai a karkashin wannan hadisin sai suka fitar da wannan fahimtar cewa dukkan wasu aikace aikace da tasarrufi sarrafe sarrafe to ana gina su ne akan inganci da lafiya har sai an samu wani dalili da ya nuna cewa wannan abun ba a cika ka'ida ba wannan abun batacce ne wannan abun gurbatacce ne to in akwai dalili hujja akan haka to sai a gina hukunci akan bacinsa ko gurbatarsa amma matukar babu hujja wai wai wai ko shubuha ko kaza ko kaza wannan ba za ta iya hana ma ta hana ainihin ayi amfani da abun ba wallahu ta'ala a'lam wannan magana ka koma cikin nailul autar na malam shaukani mujalladi na tara shafi na sha uku naƙalin an sahibul muntaka abil barakat ibn taimiyya wato shi ma ya ciro maganan ne daga sahibul muntaka abil barakat ibn taimiyya as-sayd to yanzu mun ji maganar yanka sai kuma mas'alar farauta shine as-sayd hunting farauta yanzu duk wanda suke ma 'yan farauta ne to wannan darasin suna bukatar su buɗe kunnuwa su ji shi ba farauta irin ta shiri ta ba shi farauta sosai sana'a ce wadda mutum zai iya inganta ta ya tsarkake neman sa ya ci ya ciyar da iyalansa halal annabin Allah Isma'il alaihi salam dan farauta ne ya zuwa ya farauto barewa ya farauto gada ya farauto kaza ya farauto ya zo ya wanda za a ci a gida ya ci wanda ba a bukata ko kuma zai siyar ya siyar ya yi wasu bukatun to amma farautar nan fa tana da ka'idoji irin na addinin musulunci ba farauta irin ta daba ba kawai a tafi da karnuka kawai da a'a akwai ka'ida za ka ji yaya ake ta'ammuli da kare ko shaho ko in harbi za a yi ya za a yi harbin da sauransu insha Allah kana kathirun min al-arabi wa ghairihim ya kasance ko larabawa sun kasance da wansu waɗanda ba larabawa ba min al'umami daga al'ummomi ya ishuna suna rayuwa alasai da akan farauta larabawa da waɗanda ba larabawa ba ya tabbata sun kasance sukan gina rayuwarsu akan farauta ga mutum shi ba ɗan kasuwa ba ne ba ma'aikacin gwamnati ba ne ɗan farauta ne lidhalika don haka ne ma ana ana bihil qur'an wa sunna alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bada kulawa ta musamman akan harkar farauta wa khassasa al-fuqaha lahu abwaban mustaqilla malaman fikihu suka keɓance suka ware wasu babuka masu cin gashin kansu a cikin littafansu in ka shiga cikin littafin fikihu za ga kowane littafi na fikihu manya-manyan littafai za ka dinga gani akwai babin ainihin wato asaid wa zaba'i babin yanka da farauta fassalu fiha ma ya min sun fayyace a cikin littafan nan nasu ma ya hillu abin da yake halatta minhu na farautar wa ma ya harumu da abin da yake haramta wa ma ya jibu fihi da abin da ya wajaba a kiyaye a cikin farautar wa ma yustahabbu da abin da aka so mustahabbi ne a kiyaye shi a farauta zalika abin duk da yasa haka anna hunaka kathiran min alhaywanat domin akwai dabbobi masu yawa wa tsuyur da tsuntsaye almustadabu lahmuha wanda naman su yana da daɗi akwai dabbobi masu yawa da tsuntsaye waɗanda naman su yana da daɗi sannan dabbobi ne kuma ko tsuntsaye ne da la ya tamakkanul insanu minha mutum baya iya kaiwa zuwa gare su mutum ba zai iya zuwa kamar yadda yake kamo ragonsa ya kwantar da shi ya yanka shi to su ba za a iya musu haka ba kuma dabbobi ne wanda dan adam yana son ya kama su ya ci dan suna da daɗi ba dabbobi bane wanda mutum zai iya shiga cikin akurki ya kamo kaza tana kuka ya kwantar da ita ya yanka dabbobi ne wa'inda la yatamakkanul insanu mutum ba shi da damar kaiwa ya same su wala yaqdiru alaiha ba shi da iko a kansu li'annaha sabida su dabbobi ne ghairu musta'anisatun lahu wa'anda ba su saba da shi ba ba dabbobin gida bane tsakanin su da shi fada ne ko dai in sun samu wajen gudu su gudu ko in ya takura musu su yi gaba da gaba da shi ba irin dabbobi bane da ya saba da su in sun ji ya dawo ma saboda sabo su fito su yi masa sannu da zuwa ko akwai dabbobin da saboda sabo da mai gidan ya zo wani da sun ji dirin abin hawansa ko da sun ji motsin mukullinsa ko sun ji kwankwasa a gidansa za sun maza sun biyo sun taho suna kokarin su taro shi falam yashtaridil islamu fiha shi yasa irin wannan dabbobin na daji wa'anda ake farautar su musulunci bai sharɗanta ba wajen halatta su mashtarada irin yadda ya sharɗanta fil hayawanatil insaniya a irin dabbobin gida minas zakati na sharaɗin sai an yanka fil halki a wuya wa awul labba ko a wannan kwarin na labba shi sa su dabbobin daji ba a sa musu wannan sharaɗin ba dabba gida ita ce aka ce lallai sai an yanka ta a wuya ko sai an caka mata mashi a wani kwari na wuyanta labba ko sai dai irin wadda ko ta gudu ko ta fada wani guri kamar yadda muka karanta sati biyu da suka wuce ko to su dabbobin daji zancen a kwantar a yanka a wuya ko a caka musu wani abu wannan ba abu bane mai yiwuwa ga dan adam waqtu fiye fi tazkiyatiha sai aka wadatu wajen yanka su bima yasulu da abin da yake mai sauki fi misliha a cikin dabbobi ire-iren su takfifan alal insan dan a sassauta wa dan adam wa tausi'atin alaihi a kuma yalwata masa shi yasa su sai ba a sa masa sharadin sai ya yanka su ta wuya ba suna can kila ba su ma hange shi ba suna kiwo ya taɓe kwari da baka ya harba ko ya cuna kare shi ya je su yi gwagwagwa ya kama musu to duk wannan wanda muka zo za mu kaji in karen ya kama ya tafi makogoro ya fusga dabba ta mutu za a ci ko ba za a ci ba na fata an gane saboda shi zancen ya je ya gaba da gaba da dabba ba zai yi ba ko dai ta fi shi gudu ko ta fi shi karfi an ce lokaci yayi sai mu tashi wa karran nasa fi hadal amr insha Allah tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana na'am tana da alaƙa da karatun wata tambaya ce bari mu jin tana da alaƙa da karatun to amma ku kiran sallah kan ko ba ta da alaƙa